ya kawo in ma bai daidai ba sai ku ce kai eh kaga ga yadda ya kamata ko kuma kaza ko kuma kaza cikin lumana amma in ka ɗauka da zafi sai ta fashe daga ƙarshe sai a ce ya wannan yana faɗa da sunna ahlus sunna ku ji tsoron Allah ku daina faɗa akan sunna na ɗaya na biyu kenan sai kuma yace as-salisu wasiyar shi ta uku ma'rifatu akhbari salafi min as-sahabati wat tabi'ina wa liqtida'u bihim tabijan dan hudu ma ashe salafi ku ji abin da yace sanin labaran salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai da kuma kokarin kwaikwayon su yanzu dan hudu ne yake faɗin wannan magana yau shekara 200 da ta wuce rubuta littafin nan ina ma'anar wannan maganar su wane ne salaf sahabbai da tabi'ai sai ce to a san labarinsu a ina ne za ka karanta labarin salaf a inda kake karanta labarin mai gidansu in kana son ganin masdari mafi inganci game da tarihi manzon Allah ka karanta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaya Aisha ma akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhu alqur'an menene ɗabi'un shi yaya halayen su suke sai ta ce alqur'ani to qur'ani ne yace game da shi cewa wa innaka la ala khuluqin azim kai kana da halaye na girma na mutunci to yanzu duk mutumin da yake so ya san ainihin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam karanta qur'ani da hadisi wanda yake son ya karanta labarin sahabbai ya karanta alqur'ani dan Allah ka karanta suratul fatih zaka ji darajar sahabbai laqad رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله يا يرد da muminai sa'ad da suka zo shi ne maka mubaya'an nan a ainihin gindin bishiya yanzu wannan tarihin sahabbai ne ko ba tarihin su ba sannan ka duka ta karanta alqur'ani za ka ta jin labaran su to lallai a rinka sanin labaran sahabbai rashin karanta wa mutane labaran sahabbai da tabi'ai jama'a aka ta zuwa ana bayar mutane falala da labaran waliyai shi yasa yanzu yara suka taso ba su san waye sahabban ba sai sai gaji yaro ya bude baki ya zunduma wa Aisha zagi kai ka san Aisha kuwa sai ce me ce ce wata kariya ce a gidan Annabi kawai a ce Aisha eh to kun ga bai santa ba bai santa ba da ya santa wani zai zai gurbata mai tunani wahai Abubakar bai san Abubakar ba ashe dole a rinka zama ana karantar da tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce waliqati da ubihim kuma a rinka kwaikwayon su kwaikwayon rayuwar su alheri ne domin idan jama'a ai yana cikin ɗabi'ar mutane zaka ce wani ya je ya kai kaya kasuwar sun biya siyar kai kuma ka kai kasuwar gujungu baka siyar ba mako ne zuwa ina baka kai sun bi ka kai tun da sahabban nan suka kasa kolin su ga Allah Allah ya yarda da su bai kamata ka bi hanyar su ba kai ba sai ka bi hanyar su don ka sami yarda Allah ina fatar an gane saboda haka jama'a sanin labaran salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai da kokarin kwaikwayon su wannan shine kuma ake kira salafiyanci to yanzu ga dan fudu yana faɗin wannan magana nan na yi sharhin ta yanzu babu bukata a sake maimaita magana yanzu dan fudu ya yarda da salaf kenan kuma yanzu gashi har yana kwadaitarwa a kwaikwaye su yanzu kai da ka zo ka ce kai malamin ahli sunna ne ko kai shugaban ahli sunna ne kana kwabar mutane game da salaf anya kai ba zindiki bane dan shi'a kuwa ka zo kana fakewa a cikin riga ahli sunna kana kyamar salaf da dan fado yana cewa wa liqtida'u bihim sai kuma yace wa tarku muhdathatil umur da kuma barin bid'a ahli sunna baya bid'a ahli sunna baya bid'a ahli sunna haduwa za a yi rugu rugu da bid'a amma da an zo da magana bid'a sai a ce a waɗannan yaran nan je kaza masallacin su can mu nan ba a magana bid'a to kun zama yayanta alimtu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi ai ka san sharri ba dan ka guje shi dan me za ku ce ba ku faɗa da bid'a kuma jama'a bayan gaya muku ku je ku samu kasar ɗina na karatun littafin tamamul minna kasar goma sha bakwai ne a ciki na kawo ta sha takwas a ciki na kawo haƙiƙanin yadda matsalolin nan suke jama'a malam sama'ila idris allah ya gafarta mishi shine yana soja yana kaftin na soja babban ofisa ya fara wa'azi game da sunna da faɗa da bid'a sai aka fara ainihin faɗa da shi sai malaman bid'a suna cewa ƙarya yake don soja ne ya cire kakin mana ya cire kakin mana a zo a buga sai ya cire kakin ya ce ya bar aikin sojar sai ya fito ya fara wa'azi ya fara wa'azi ya fara wa'azi sai gumurzu ya gumurzu da gumurzu ya gumurzu sai aka rinka rubuta malam bakar gumi cewa ga wani yaro fa yana cewa kaza ba kyau zai tada fitina a ƙasar nan malam bakar gumi ya ce gaskiya yake faɗi malam bakar gumi ba shi ya kafa ƙungiyar izala ba kai baka sani ba ko malam bakar gumi har ya mutu ba dan ƙungiyar izala ba ne dan ƙungiyar jama'atu nasrul islam ne don haka ku je nan ku karanta center for islamic legal studies a sims library duk waɗannan jaridun suna nan gaskiya ta fi kwabo ne su suka rinka ruwaito waɗannan abubuwan ga rubuce-rubucen da malam bakar gumi yake yi ga menene gco ne ko wane ne jina ne na soja ga abubuwa aka yi ta wannan rikici rannan sai malam sama'il idris ya tashi ya tafi sokoto wurin sarkin musulmi abubakar na uku ya ce ya da wa'azi ya yi wa'azi amma an ce mishi dole ne sai ya kafa ƙungiya shi kuma ba manufar shi kafa ƙungiya ba manufar shi shine yaɗa sunna to amma gwamnati ta ce dole sai ya kafa ƙungiya ba haka ba za a kama shi don haka ya yi shawara zai kafa ƙungiya sunanta jama'atu al'izala ya sarkin musulmi abubakar na uku ya ce kai yaro ba za ka iya gusar da bid'a ba jama'atu izalatul bid'a yace ba za ka iya ba yace ka bar mutane su mutu wanda Allah ya so ya mai rahama ya mai rahama amma gusar da bid'a a ƙasar nan yace yaro za su kashe ka yace a shi sai yayi Abubakar na uku ya ja kunnen shi yace shi sai yayi har ya tashi ya tafi sai yace kai za su kashe ka fa yace shi sai yayi sai yace to ka ƙara da wai kamatu sunna sarkin musulmi abubakar na uku Allah ya gafarta mai shi ya bada wannan shawarar yanzu magana da nake so in yi ashe yanzu malam Ismail Idris ba kungiya ya nufin kafawa ba da'awa sunna ya nufin kafawa to da yan bana bakwai suka taso waɗanda ba san tarihin kungiyar ba sai suka ɗauka to duk wanda bai shiga kungiyar da ma ba musulmi bane shi ba dan gwamnati ta kallafa mishi dole sai ya kafa ba da ba zai kafa ba yaɗa musulunci zai ta yi amma yanzu yan bana bakwai ga su nan sun taso ba su wuce shekara talatin ba talatin da biyar sadda aka yi wannan gwagwarmayar suna shekara bakwai a duniya a lokacin yanzu shine sai suke ganin duk wani wanda zai ce ba zai kafa kungiya ba to ƙarya ne ke yi to idan kuka fahimci wannan jama'a menene manufar kungiyar kenan manufar kungiyar yaɗa sunna da kuma gusar da bid'a sannan ba sharaɗi ba ne cewa ƙungiyar ba za ta yarda da kai ba sai ka zo ka shige ta wanda duk ya faɗi haka bai san ƙungiyar ba bai san ƙungiyar ba sannan saboda kungiyar ba ta da rekod na rubutun tarihin abubuwa duk irin waɗannan bayanan da za ka je ka same su ba sai da na tambaye wani kuna da database na tarihin tun daga farkon ku har zuwa yau yace akwai tsofaffi da waɗanda za su iya bayani na ce ku bi su ku tattaro bayanan ku rubuta mana in suka mutu fa sai a zuwa kun ya girmi kaka a ce to a fatas ku na daida wani tsoho ya sayar da aka ma ya mutu yanzu wani yana son ya aksasin ya binciki tarihin daga waje yaya zai yi ya kamata a ce kai login www.izala.co.uk kawai sai ka ga cikakken tarihin kamata ya haka tunda duniyar yaɗa bayani cikin sauƙi ta zo yanzu amma sai zan babu wannan to kuma shi kenan kawai sai aka taso aka saka wa mutane son ƙungiya kawai kuma sai zama an tara ƙungiya kullum ana cewa izalatu bid'a wa qamatu sunna kuma mecece sunna tace game da aqida game da aure menene sunna game da kaza mu yi sunna game da kaza mu yi sunna a da ka rike kuma sai a ce ai wannan ba dan kungiya bane ai wannan zai kawo kaza ai wannan zai kawo kaza yan uwan mu yan kungiyar izala ku gyara wallahi in ba ku gyara ba kuna ganin dai abin da yake samun ku mu yanzu ba kungiya bace amma kuka kuke cewa mutum daya albanin nan ya gallabe ku idan ma ne muku adalci inda a ce na ta mai rusa ku ne da tana abubuwan ku ba su rikice ba amma kullum adalci ake muku a ce za a bi ku sallah ko wannan ne ahlus sunna ku kaza ne ku kaza ne ku kaza ne amma duk garin da ka je sai ka ga yara ɗan ƙanana sun fitini ƙungiyar suna girgiza ta ya kamata haka bai kamata ba amma wai yaran sun rike wasu hadisai za su yi aiki da su ita kuma ƙungiyar ta ce ba ta yarda da waɗannan hadisan ba tunda albani ne ya karantar amma abin cewa shi ne kafin albanin babu waɗannan hadisan akwai kuma da can ba a karantar da waɗannan hadisan ba an a nan anguwar mutum ya zo ya karantar da yara sallama biyu yanzu kuma sai zo ya ce a sallama ɗaya za a yi kuma a saki hannu me yasa haka shugaban kungiya kuma ya ce yanzu to wannan shirka ce don da ya kawo daga annabi yanzu ya kawo daga wani kuma a rusa na annabi abu na wani wannan su ne abubuwan da suke hada ku faɗa ga shi dan fodo yake cewa wa tarku muhdathatil umur da barin abubuwan bid'a duk abin da yake bid'a ne sai kun bar shi wallahi ba haka ba za ku zauna lafiya ba kuma za ku rushe domin asalin manufar da ta ka fito an canza daga gare ta amma wallahi kuka tsaya akan faɗa da bid'a rike sunna ai lokacin gwamnatin gawan sai da ta girgiza sai da gawan ya kira malam Bakar gumi yace faɗa abin da yake so yace abin da kake so kake so abin da nake so kake so yace yace abin nan ɗora wa'azi na ma'ana abin nan ci gaba da wa'azi na yace to sun kawo kuka sun ce kana zagin su sun ce a hana ka wa'azi yace a ai ba a hana wa'azi cika haɗa mu mu zauna da su mu tattauna sai a ganin da gaskiya take eh gawan yace me wannan abu ne mai sauki sai ya same su to ya ce a haɗa ku suka ce a amma so muke a hana shi wa'azi to yanzu haka ɗan ƙungiyar izala suke in aka ce albani zai wa'azi wuri kaza sai su ce a hana shi nan nan ƙofar doka fa nan ƙofar doka yake kasuwa bakin kasuwa nan muka je zamu wa'azi a cikin garin Zaria kafin isa wai ɗan ƙungiyar izala sun sa DPO ya kama yaran da suke ɗaura lasifika ya je ya kulle su ana nuna ya sai na tafi gidan AC muna zaune da AC wancan Alhaji Suleiman wanda ya wuce da muna zaune kawai sai yi waya sai ga DPO ya zo wuji dawo diga wani malami ne ya ji zai wa'azi ta da hankali mun kama shi ya ce ya ce albani ya ce yanzu yana can ka kama shi a gaba na fa yake faɗin wannan wasu wallahi al'azimi sai ce to ka je ka sake shi shine da ya tashi sai ce ka gani yanzu girman shi bai zube a gaban ka bai ce ka ga wasu ne suka sa shi yanzu don Allah wannan ba zube ya girma ba ce to kun san fani fa ba a rufi da ni yanzu zan fasa sabuwa kuma wannan ina kawowa ne akan dan me za ku ce kuna sunna wani ma yace na sunna ku ce kuna fada da shi dan me za ku ce kuna fada da bid'a wani ma yace na fada da bid'a ku ce kuna fada da shi wai dole sai ya shiga cikin kungiyar to mu yanzu kai jama'a ko da mun yi tanazuli mun ce za mu shiga kungiyar mu mu san wace za mu shiga ba shin za mu shiga kungiya A ko kungiya B ko ko middle belt wace wucewa mu goyanta don matsala yanzu in ka shiga wannan wannan zai ce bai yadda ba in ka shiga wannan wannan zai ce bai yadda ba to yanzu ga jihar arewa ta tsakiya kuma ta samu to yanzu wace za mu shiga matsala jama'a saboda Allah yaran anguwan nan yaran anguwan nan nan inda muke wa'azin nan fili ne dattijuwa ta ɗauka za ta ba su makaranta za su gina ƙannansu za su karantar ba wai trader za su yi ba yan kungiyar izala suka rinka zuwa suna cewa wai kada a basu wai suna zagar mata mai gida yanzu tsakanin ku da dan izala ba a ƙarya in dai dan izala ne ba a ƙarya in ku ya ƙarya to ba dan izala bane dan ɗariƙa ne san dan yanzu dan Allah kuna da hujja akan waɗannan yaran suna zagin alhaji Harun dan ja dan ni ban taɓa jin mamu wa'azi da zagi alhaji Harun dan ja ba tukuna idan kuna da hujja muna son ku kawo mana ko yan kungiyar izala ko yan jasawan ko yan kadunawan ko yan ajihar arewa ta tsakiyar ku kawo hujja akan wai akwai wani yaro da ya zagi alhaji haruna danja kuna da hujja ni da ke malamin su duk najeriya bai rage ba kakaf a bakina ake jin ayyukan da alhaji haruna danja ba alfahari nake ba gaskiya ce an zo an kama wannan maganar na dawo ne kenan sai na ce tsarki ya tabbata ga Allah na ce ku dubi kasan na gama karantar da arba'una hadis a yola kasan na sha bakwai ko na sha tara sai da na yabi alhaji haruna danja a can yola a ƙarshen yola ma na ce duk najeriya ba a samu mai kuɗi mai taimaka irin shi ba kasan ɗin yana nan na zo da shi ban ma san ana wannan maganar ba amma saboda kin Allah mutanen nan suka je suna samun dattijo wannan wai katta sake ta ba yaran nan fili wai suna zagin mai gidanta dan Allah ba ku yi ƙarya ba kuma girman ku bai zube ba dole a Allah su rena ku ba ba dole ba dole su rena ku ba ko kuke zubar da girman ku kullum ana muku kara yanzu ga masallacin su ko sa a rufe musu idan ni albani ne ne muku laifi ku je ku sa a rufe masallaci na yana mu ciyana amma wannan masallacin ƴaƴan ku ne rufe shi da kuka bai shafe ni ba ga shi ina wa'azi ba mai na rabu ni ne mai laifin ba ƴaƴanku ne suka yi muku ba matsalar tsakanin ni da ku ne sai ku ta bina kuna bita da kulli amma waɗannan ƴaƴanku ne bin ku suke sau da ƙafa amma kuna musu sharri ƴaƴanku suke karantawa suna koya musu alqur'ani ba ƴaƴana ba ba ƴan anguwata ba ƴan anguwarku ne ƴaƴanku ne ba abin da suke zuwa su ne muna anguwata a anguwarku suke su kuke wa bita da kulli ba ni ba duk abin da kuke musu bai shafe ni ba ba kungiya ce na kafa musu ba balle ku ce in kun rusa su ni kuka rusa tunda kuka sa aka rufe musu masallacin na daina zuwa nuna musu karatun ban daina ba su sun daina abin da suke basu da to yanzu shin in kun rufe musu suka koma suka zama yan iska ba ku iya da su to dan Allah yanzu wannan haka haka haka ahli sunna ba su zauna sai kuma su ce wai mu ke raba kai mu ke raba kai a ce a ce dattijuwa za ta bayar da wurin makarantar a karantar da islamiyya za a yi ƙur'ani za a karantar madadin ku je ku ce hajiya mun ji labari Allah ya saka miki da alheri ku karfafi gwiwarta to kullum ba ku kuke hana sulhun ba amma sai ku je ku ce wai suna zagar mata miji dan Allah muna son ku kai wannan magana kotu ku kawo hujja akan inda suka zagar mata miji idan ku ni malamin su ne wallahi idan alfahari ne to zan iya cewa lallai ni na ɗauki wannan ni na ci wannan kofin tarihin gina masallacin nan a baki na aka rinka jin shi wannan masallacin nan amma sai suka ce wai masallacin juma'a za a gina wai za a rusa wanda mijinta yi ka ji yanzu ba ku yi karya ba kuna dattawa da furfura saboda Allah na ɗaya na biyu ni din nan da baki na ni da ke malamin su ni nake faɗi da ce Alhaji Haruna Danja a garin nan shi mana abin da babu duk tarihin ahli sunna a Najeriya jama'a babu inda aka samu wani gwarzoye abin da a baki na ake jin wannan kuma san kuma bari ga muku ban taba ganin Alhaji Haruna Danja ba fa sai so ɗaya a jarida amana a jarida ne ma na taba ganin shi an yi hira da shi ban taba ganin shi ba amma alherin ka in kai alheri Allah cewa ya kuli imalu fa sayarallahu amalakum ku yi aiki sai Allah ya ga aikin ku in Allah ya ga aikin ku kuma sai ya nuna ai ban san shi ba ya aka na ga aikin alherin shi da aikin alherin shi na gane mutumin alheri ne kuma na zo ina faɗi kuma yau sati biyu kenan suka wuce ina faɗa muku na sauke littafin arba'una hadis ina kwaɗaitar da mutanen ƙasar adama na ce mutanen adama wallahi kuna da kuɗi na san biloniyas 'yan adamawa guda goma sha takwas na san su tsakanin abuja da fatakwal da lagos na ce ku je ku gani rami ne dattijo ya sa tifofi suka cike shi sai da suka yi lebur ya zo ya gina masallaci sannan ya ɗauki fili mafi daraja duk zariya babu inda ya kai industrial area har gra ya ɗauka ya bada filin idi na ce mutanen adamawa ku yi alheri irin wannan yau mako biyu kenan aka yi haka amma yan ƙungiyar izala suka je suna cewa wai ana zagan mace mai gida dan Allah kun ji tsoron Allah tsakaninku da Allah kuma ina girman ku zai tabbata ni tsakanina da ku kamar yadda malam abubakar gumi ne yake gaya muku tun farko yake gaya malaman ɗariƙa kamar yadda nasiruddin albani yake gaya wa zahidul kausari malam abubakar gumi yake cewa malaman ɗariƙa ku ji abin da nake faɗa muku don ni ɗalibin ku ne na yi karatu hannun ku na san mutuncin ku malam abubakar gumi ya yi karatu gidan nasiru kabara yace na san mutuncin ku ku yi kokari ku gyara saboda yaran nan ƙanana in suka taso ba su raga muku don ba su san ku ba to yanzu na san wani nasir kabar ban san nasir kabar ba ban san dahir boci ba ban san su ba kawai na san su yan fo wannan ne na addini ga kasar na yana nan na editing din shi akwai kasar da aka yi cikakken tarihin su in kai baka sani ba na yi editing kasar din yana nan kasar din sunan kasar din tankade da rairaya a samuru aka yi kasar din yau shekara ashirin da shida ana cikin yin kasar din sai ana ji ɗaure malam hudu ce kaje miƙe ya ce jama'a ku tsaya masu sai da kasar sunan kasar din nan tankaɗe da rairaya don haka yanzu na zauna ne editin kasar din sai na sa mishi tankaɗe da rairaya sai na sa muryata a farko sai na sa muryata a ƙarshe ka je ka nemi kasar din waɗanda suka san waye kaulaha waye ɗahir bauchi waye kaza waye kaza su suka zauna suka kawo tarihin tas ni kuma na nan da kasar din kawai sai na ɗauko shi ne editin din shi kasar din yana nan yanzu zai fara yawo to abin da nake cewa yanzu kun ga abin da malam bakar gume yake faɗa musu gashi yanzu yanzu gashi mu yan ƙananan nan da muka taso yanzu ba mu san su ba kanyayyakin da suke kawai sai mu ɗauke su wannan makareci ne wannan makareci ne amma shi da ya san su yana mutunta su malam nasiruddin albani ya san wani babban malamin zahidul kausari amma sai suka san zuciya malam albani yana ce mishi ka ji tsoron Allah ka gani na san darajar ka na san matsayinka amma ka ga yaran nan ƙanana da nake karantarwa in baka gyara ba suka taso ba za su rage maka ba yanzu gashi na su Ali Hassan Ali Abdulhamid mashhur salim sun taso yanzu rubdugu suke akan wannan malamin su ne mushi raddi saboda to mu yanzu mun san kimar ku mun san darajar ku muna gaya muku ne wallahi ku kare mutuncin ku ku daina ƙarya amma kuna ƙarya kuna sharri irin wannan wallahi yaran nan za su iya tarban ka su ce kai makareci ne amma ne yanzu da zan iya duban ka da ce makareci bane don na san mutuncinka amma ka kare mutuncinka amma yanzu yan shekara goma goma nan to nan gaba za su kai shekara ashirin kai to za ka je sun kira su ce wani fa makareci ne ya taɓa ƙarya a ce wani ya ce yo ƙarya ya mana ba ya ce kaza ba ƙarya yake yi kawai ba abin da ya shafe shi don haka mune muku nasiha ku ji tsoron Allah ku gyara kuma yanzu ba aibi bane a ce yan ƙungiyar izala su haɗa kai da yan shi'a suna taro a nan kidon waɗannan wai akan ana da'awa ta salafiya a nan yan ƙungiyar izala ba aibi bane ku haɗa kai da yan shi'a wannan aibi ne shin ne don Allah ne aka yi muku ne yanzu ba shi cikin da'awar ku ku yanzu rugurgura wannan munanan akidojin na shi'a yanzu kun yi shiru da abin da yan shi'a suke yi shikenan yanzu yayi daidai yanzu ku waɗanda suke cewa Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce malaman fiqh malaman tafsiri sun ce su ne suka yi muku laifi to kun ga dole sai an bi wannan magana ta dan fodiyo shi ne bin salaf da kuma gusar da bid'a to sa'an nan sai ya ce arrabi taqwallahi azza wa jalla taka wallahi dan fodiyo ya ce jin tsoron Allah wal istiqamatu ala ta'a da kuma tsayawa akan bin Allah tsayawa akan bin Allah din nan Qur'ani ya faɗa wa Annabi ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw ku tsayu akan hanya ta kai da waɗanda suka bi ka kar ku kauce Annabi ya ce saboda nauyin ayar sai da furfura ta fito mishi tun lokacin furfura bai ba don tsayawa akan hanya yana da wahala yanzu dan Allah shekara ashirin da ta wuce yana ahalin suna ne yanzu ka samu ya astige mu ya take wandan shi ya ɗauki ishi ya da ɗan shi a ko ɗan ɗariƙa me yasa kawai ya bar sunna ta ishe shi shekaru ashirin da suka wuce sai ga wani shi ke biya wa samari kuɗi za a tafi wa'azin ƙasa yanzu ba yanzu fina-finan hausa yake siyowa yana raba wa 'yan mata ya lalace ba istiqama to abin da ke rusa istiqama shine tun farko ka ɗibo addini da zafi amma ka ɗauki addini yadda Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka gaji ba amma ka ɗibo da zafi sai ka gaji to tsayawa akan ta'an nan jama'a yana daga cikin abin da muke gaya wa mutane duk wanda zai joni da awon mu san to da gaske yake yi ba kwana biyu kai ne ustaz kai ne salaf kai ne salafiya duk ka cika gari sannan kwana uku sai a ganka kuma ka shiga cikin yan dingalo yasa ran da zan fara musu karatu tafsiri a nan shekaru da suka wuce sai na ce diyarin da zai ja mana baki ku tabbatar yana da mutunci don kar mu tsaya muna magana ta mutunci a ce wani ne kake jan baki wani shashasha a'a muna son wane ne mustaqimun sannan sai dan fudu yace wa tajannabu sayyi'at da kuma barin sabon Allah shirka zina shan giya luwadi ƙarya munafunci algungumanci duk abin da ya shafi sabon Allah ne ka bar shi to sai shehu ya ce fa inna hadhihi al-umur al-arba'ata hiya allati tashrahu as-sudura wa tazidu nura basairiha waɗannan abubuwa guda hudu su ne suke haskaka kirji kuma su sa ido yayi basira sai ce intaha ma qasadnahu min ta'lif kitab tamyiz al-muslimina min al-kafirina bi'auni Allah wa husni tawfiqihi yace littafin da muka so rubutawa ya kare ka ji wannan littafi insha Allah kamar yadda nace muna nan za a karanta shi insha Allah ta'ala amma abin da muke cewa yanzu jama'a ko da ba a yi wa'azin jiya ba waɗannan nasihohin da wasiyoyin da shehu ya gaya mana su kadai sun isa wa'azi to kuma sun ishe mu guzurin rayuwa yanzu mu rage aiki karanta qur'ani tadabburin shi lura da shi karanta hadisi karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam bin sunna karanta tarihin sahabbai kokarin kwaikwayon su nisantar munanan abubuwa sannan a saka tsoron Allah jama'a a ƙarƙashin wannan ne da'awar mu ta kafu da'awar mu kadai ta kafu akan wannan ne asalin yadda muke da'awa duk irin waɗannan maganganun da kake ji na yau ba ma sako su a cikin da'awar mu tsabar karantar da mutane kawai muke yi amma da da'awar ta taho ne sai muka rinka mamaki na farkon waɗanda suka fara neman mu da rikici a garin nan su ne ahalus sunna sai muke mamaki tun a lokacin ne ne mu dan me da ba mu shiga kungiya ba wasu ma sai suna ga wai mu ɗan kungiya ne muka fita a'a kuskure ne baka san tarihi ba ne mutane da yawa sun taso da da'awa da tarbiyya ta sunna a ƙasar nan kuma ba su shiga ƙungiyar izala ba tun farko haka ake baka cewa yanzu dole sai mutum ya shiga cikin ƙungiyar sannan zai zama ahli sunna na biyu fitina ta biyu sai yan ɗariku su kuma sai suka zo suka fara sukan abin da ya shafi qur'ani da sunna su ma sai suka muka fara mai musu da martani na uku sai yan shi'a suka zo suka fara zagin ainihin sahabbai na hudu sai sarakunan gargajiya suka zo suka shiga harkar mu waɗannan duk sun yi mana katsalandan ne ba don haka ba madarar qur'ani da hadisi muke karantawa babu ruwanmu da kowa to kamar yadda na ce na ji yanzu shekara ta hudu na shiga ta biyar bana garin nan sai dai ina dan dawo ne ake karatu to yanzu na dawo cikakken lokaci ina da lokacin karatu zan fara karatu tuka insha Allah ta'ala daga bayan sallah abin cewa tsarin da'awar mu zai koma asalin yadda yake to abin da muke cewa wasa ya wasa amma ban da tsikarin uwar miji qur'ani da hadisi muke karantarwa kai dan dariƙa ba ruwan mu da kai ba ruwanka da mu kai dan kungiya ba ruwanmu da kai ba ruwanka da mu kai dan mazhaba haka kai dan shi'a haka karantar da qur'ani da hadisi to amma duk wanda ya shigo gaban mu to gaskiya za mu yi dilin da shi ya ta cin magana kenan amma ciya lokacin da na fara tafsiri yau shekara goma sha shida su malam kabiru suka nemi na zo na fara musu tafsiri da tafsiri na a masallacin mu muke yi ko speaker ba ma sa ba ma recording sai suka nemi mu kazo muna recording tafsiri ana sawa a speaker ba mu da kowa kowa zai zo ya ji tafsiri har ma wasu suna mamaki zai ce ka je mun je malami ya iya tafsiri subhanallah sai ne ce a ya wane ne ce kai da Allah zuwa na kuma kowa yana ta yawo da littafi ya yi duk ba karatu ce shi ne yake tafsirin wannan ne mutum sai ta shekaru ya zo ne ko sai ce abin yin Allah ne Allahu akbar abin yin Allah ne yanzu ya sallama ke to haka muke tafsiri ba ruwanmu da kowa wallahi kawai sai yan ɗariƙa wata ran sai suka zo suka saka wa'azi fa haka siddan kawai wa'azin tsogara ne kawai sai wani shaidani wani ɗan iska da uwar shi ta tsina mai gudu miciya ya zo zauna wai sai zo na wa'azi yana cewa wai abubakar gumi na wuta wai har yana tsalle yana reverse yana cewa idan har gumi zai shiga wuta wai shi malami ne to shi ya haƙura aljanna wai in gumi zai shiga aljanna shi ya haƙura yanzu don Allah wannan wa'azin ina SS ina CID ba sai su kama shi ba su ce kai wannan baka ta da fitina amma saboda munafuncin da ke tattare da gwamnatocin da sai suka yi shiru ina zaune a kofar gida ina saurare wani malam Abubakar ya rugo da gudu ya ce malam kana jin abin da mutanen nan suke na ce ina ji ku rabu da su kai kowa ya koma ya zauna sai na ce to a nemo aqidatul tahawiyya to tun daga ran nan ta rikice tun daga ran nan ta rikice da muka zo muka fara karatu a gidatul tahawiyya sai da ta kai mu gaban AC aka ce ai ya zo ya ce kaza na ce ya kware da gaske duk abin da suka ce na ce ko ɗaya babu musu na ce kuma duk abin da na faɗa na karanta a littafai ne na haka a zo yanzu a buɗe littattafan a karanta in ba a samu haka ba to sai a hukunta ne kuma aka samu haka sai na ce to kaga sun yi rudda don haka sai a hukunta su shine na dubi wani tsoho a lokacin na ce kai alhaji ka san tun muna yara shehunai suna zuwa suna cin matanka suna cire musu gashin munkil haka na faɗa dan me za a ɓoye dan muciya ne ni jama'a dan me za a ɓoye abin da na faɗa kenan ce to mu je dai mu zauna lafiya na ce alhaji ba za a zauna lafiya da ku ba kun yi ƙarya ba za a zauna lafiya ba sai kun gyara to yanzu ka ga wannan sanda wance ya tsogalo fitilar sanda wance ya da zuwa kai kai wa'azi ka zage ni ba matsala amma daga sadda abubakar gumiyar mutu to in ka taba shi gaskiya mu ba za mu kyale ka ba iyakar ta kenan don haka ka bar abubakar gumiyar kwanta lafiya amma in ka zage shi to abubakar gumiyar ya waye gari ya zama alama ce ta musulunci kamar yadda الإمام محمد ابن صالح الأفني yake cewa a wannan zamanin na daga cikin alamar ɗan bid'a kaga yana kin Muhammad Nasiruddin Al-Albani to haka ne kuma nake cewa a wannan ƙasar a Najeriya alamar ɗan bid'a kaga yana kin gumi to kinka da gumi oho amma in har ka zo kai sharri ko ka zagi gumi to yanzu maganar da mu kake to za mu zo mu bayyana mutane hakikanin ka shine lokacin littattafan dariƙa ne kawai na kwaso ba ma wani abu bane daban dariƙa ne na zo na kwaso na bayyana shin wai ma waye tijjani ne yaya dariƙa ta fara shikenan hankalin sai tashi lokacin nan AC ya ce to shi na ga a rufe magana a yi sulhu na ce to ka ga eh ni ba na son a yi sulhu ni so nake sai an bincike ni an bincike su in ba haka ba yau ma zan sake yi a lokacin ai dattawan da suka je sun ji abin na ce yau ma zan sake yi ce wanda ya ce to ma yan na ɗauka ji kuna hayaniya ne kuna ɓata kanku lokaci ku je ku yi ta ɗariƙarku ku yi ta ɗariƙarku ku yi ta bijirinku za ka yi ɗariƙarka har ka mutu kana ɗariƙarka ba ka zagi abubakar gumi ba kuma duk ɗan ɗariƙa da kaga yana ɗariƙa shi sai ya taɓa wani sai ya taɓa wani sai ya yi kaza dama abin demokuraɗiyya ce ba ɗariƙa yake ba ɗan ɗariƙar da da ba ruwan shi ma da in kaga ɗan ɗariƙa ba ruwan shi yana yawo da carbin shi da ka zage shi sai ce la ilaha illallah muhammadu ba sai ce qalu salama ba ruwan shi amma yanzu har abu ya zama siyasa ya zama za a yi kaza za a yi kaza wannan ya zama demokuraɗiyya to abin da muke cewa kenan da haka ɗan ɗariƙa kun ji jan kunnen da muke muku ba ruwanku da mu ku je ku yi ta ɗariƙa kuma kuma mu ta musuluncin mu ɗan ƙungiya ku je ku yi ta ƙungiyar kuma kuma mu ta musuluncin mu ɗan mazhaba ku je ku yi ta mazhaba kuma ta musuluncin mu masu shi'a ku je ku bin mazhabin ku na ja'fariya da kuka ce amma kar ku taɓa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne abubuwan to amma idan aka zauna a haka to za a ji karantarwa za mu yi ta yi ba ruwanmu da kowa wallahi yanzu a yana da ba wannan hayaniyar in ka je ka ji karatu na na arba'un hadis za ka ce ba ni bane ya za ka yi mamaki kasar ashirin da ɗayan sauke arba'un hadis ai yayi kaɗan in a nan gari ne sai na yi kasar saba'in amma a yana kasar ashirin da ɗaya ne rak saboda karatun ake madarar shi ina dan daddako maganganu kaɗan daga cikin sharhin jami'ul ulum wal hikam saboda me ba inda zaka ji wani shaytani yana maganar dariqa yana maganar wali ya fi annabi zaka ji wani yana zagin sahabbai duk ba wannan hayaniyar haka muka karatun misalin alin aka gama yanzu na karrara musu karatun sahihul bukhari nan da sati biyu ne ya zan koma zan fara mu musu muqaddima karatu biyu sa'annan shikenan to shikenan sai zauna lafiya to amma duk sa'ad da wani ya bullo da fitina jama'a ba za a ce dan ana son haɗin kan musulmi sai a ja baki a yi shiru ba ai an yi tufka da warwara to daga ƙarshe mutanen mu ƴan uwanmu mutanen ƙungiya ku sani da cewa mai bin sunna a cikin ƙungiya da mai bin sunna a wajen ƙungiya ba su da bambanci domin makasudin shine bin sunna amma in kuka ce duk abin da muka faɗa sai kun ce ƙarya ne dan mu muka faɗa to gaskiya irin maganganun da muka saba faɗi akan ku wallahi tallahi za mu ci gaba da faɗi ba za mu daina ba ya katta kenan don ka'ida ita ce duk shugantaka da za ka ka taɓa qur'ani da hadisi kar ka taɓa malaman farko kar ka taɓa mabiyansu don haka in ka kubuta daga waɗannan abubuwan guda hudu za ka ga ba ruwan da kai ba za ka taɓa qur'ani ba za ka taɓa hadisi ba ba za ka taɓa salaf ba ba za kuma ka taɓa atba'us salaf ba irin su ɗanfodi irin su abubakar gumi irin su albani irin su bimbaz irin su ofemin ba ruwanka da su ka je kai tashin baguwarka to mu ma ba ruwanmu da kai amma kana taɓo waɗannan to dama muna da database na tarihin ka sai mu ɗauko mu ce to wannan fa da yake faɗin kaza ya taɓa buga kuɗin jabu aka yi mai duka aka kulle shi a kurkuku ce waye sai mu ce tijjani waye ya faɗa sai mu ce almajirin kaulaha ya faɗi a cikin littafin a tuhufatu sunniya bi tawdihi tariqati tijaniya to ga sai a ce to to kuma in aka da in muka faɗa haka to da sai kai shiru ka haƙura dan in kai tsalle to kuma sai mu sake ballo wani da yafi wannan to kaga sai abin ya zama maka jangon to amma in zaka je ka zauna kai ta salatin ka kai ta zikirin ka ba ruwan mu da kai mu haɗu da kai mu gaisa a wuce ba ruwan mu da kai dan haka in aka kiyaye waɗannan ka'idojin jama'a office ne na research jama'a 24 hours a cikin harkar research muke mu don a ka'idar office shine in ni na tashi wani ma ya kamata ya zauna haka office din zai rinka rayuwa saboda haka in har zaka kawo mana aiki ne wannan kuma daban in ka kawo mana aiki kuma kuɗi zaka biya mu kuma za mu caje ka ne a dollars ba a naira ba don naira ta mutu gaskiya saboda Allah muna caji ne per hour kuma ka kawo mana aiki sai mu ga wannan aikin za a duba shi a gyaran shi awa kaza sai ce za ka biya dala kaza kuma credit card ne kawai za ka siyo ba dollar ma za ka ban ba credit card za ka siya electronically office din yake aiki saboda haka kaza magana cewa ka zo ka rubuto takarda ka zo ka kawo kaza kaza ba ta taso ba ba mu da wannan lokacin amma in ka isa malami da kanka ai rubuta malam bakar kuma da rubuta raddul azhar ya kai wani mai taliki ne kawai sai buga abin shi in ka isa malami kai rubuta littafi kake kawai ka shigar da shi kawai shi kenan ba wani abu amma in ga zan kai dan asaba ne to ka bari ka kwaye tukuna na fata an gane akwai wata shubuha mai girma jama'a matsalar rukuya matsalar rukuya ni ne wa'azi a garin na biyu game da rukuya mutane suna samu na har yanzu musamman in abin ya kici ya kici ya sai a ce a je wurin albani haka zo wuri na sai in ce ba ni yin rukuya sai wasu su ce ai ya gano kuma ba kyau ba na gano babu kyau bane duk abin da na faɗa akan rukuya na gano ma abin da ya karu akan haka yafi haka saboda wani abin mamaki tun da nake a rayuwata ban taɓa samun lokacin da na ji daɗin rayuwa da mutanen da na zauna na ji daɗin rayuwa irin zama na ayo na jama'a don na samu cikakken lokacin na yin nazari da bincike a ƙarƙashin wannan kar ka taɓa tunanin wai don na ce ba zan rukuya ba na gano ba kyau ne a ba ni da lokaci ne iyakacin dalilin kenan ita rukuya jama'a ba fatawa ba ce mutum zai zo ne yanzu ka duba shi gobe ya dawo jibi ya bugo maka waya gata ba zan iya wannan ba jama'a yanzu abu biyu kawai na tasa a gabana yanzu tunda na kammalo karatun nan zan ci gaba da karatutuka don yanzu har na aika Nijar an yi min rijista zan karanta faransanci sai dai wannan karatun irin karatutukan da na da ne long term distance learning ne zan je so ɗaya ne a watan dawo zan je dawo baka ma sani ba saboda haka wata ran kawai sai ka ji na juye ina bonjour mademoiselle bonjour madame to shi kenan sai kana mamakin yaushe kuma ya koya haka zaka dade kana wahala ka je kai karatu kawai saboda haka abin da nake cewa shine gaskiyar lamari ba ni da lokacin rukuya jama'a kuma ba ni da lokacin ba da shawara akan rukuya kuma ba ni da damar in haɗa ka da wani don wani sai zo to malam ka haɗa da wani malamin ka ba ni da lokaci ba ni da lokaci rukuyan nan tana buƙatar a yi mata irin yadda su malam Abubakar suka yi shine su zauna aikin rukuyan nan za su yi suna taimakawa mutane da rukuyar da magani ana biyan su to dole ne musulmi su san haka bai amma ka zo ka same ni ai wani daga nan gyalle su wani dan boko ne dan shi ya taba samun matsala irin wannan aka matsa sai zo wuri shi da kanshi da ya zo ya samu irin aikin da muke gaskiya sai ce ya fahimci wannan ba zai ba zai bada hankali shi wannan aikin ba bayan da muke samu da mutane kenan akwai wata matsala wadda tana zama muku shubuha yau zan warware muku ita na taba yin wata magana ba kusan na yi magana ne don in kare muku mutunci ba amma da yawancin samari da 'yan mata ba su gane ba na taɓa buɗe baki na ce ni ba za ka sake ji na har abada na ce ina neman yar wani ba ko kuma zan aure yar wani na haka ne don kare muku mutunci ko ba ku gane ba mafi yancin kuna fama da ƙananan shekaru da rashin ƙwarewa a cikin rayuwa da zaran ka zo ka fara da'awa jama'a daga cikin matsalar da za ka samu yan mata za su taso su ce suna son ka yan matan nan zubar maka da mutunci suke ko ba ku sani ba ne malamin islamiyya tun malamin islamiyya anan akwai wata budurwa a islamiyya shi tana son shi to akwai ɗayar ma tana son shi ita ma ɗayar tana son shi ita ma ɗayar tana son shi sai su koma suna faɗa akan ka sai su zo su rikita maka islamiya sai labari ya zo ya bouncing wurin iyayen sai a ce malaman nan neman mana yaya suke yi sai a rikita maka islamiya na sha samun matsaloli irin wannan tun sanda nake karantawa a islamiya to yanzu kuma sai suke ganin mun zama gwarzaye kowace yarinya so take a ce ai albani saurayinta ne don haka wata yarinyar ban taɓa ganin ta ba ma sai ta ji anguwar sai ta ce ai saurayina ne ai na buga mishi waya ita tana ganin tana samar wa kanta aji ne a lokacin da bata san cewa ni kuma tana zubar min da mutunci bane domin me yiwa ita ba saliha bace in ma saliha ce mutanen anguwar sun santa sai ga anguwa daya yana neman wance yana neman wance a hali shi bai san da su ba kai ya kai ma akwai wadda saboda tsabar makirci irin na mata sai ta kintaci duk ranar da ne tafiya na dawo sai ta aika supermarket sai a siyo mata kaya sai ta ce kun ga ma ya aiko min da tsaraba wannan ita a wurinta tana yi dodon ta ja aji ta je tana yan mata alfahari ai gashi yana nema na yana kaza yana kaza sai da fito ne irin wannan kalmar tun daga sanda ne irin wannan kalmar sai zan kowace yarinya ta rufe bakinta tun da kin bude baki kin yi magana sai ya ce ƙarya ne ya ce dai aure ne a bakin shi za a ji kuma ya ce har abada ma ba zai aure yar kowa ba na yi wannan ne don mu zauna lafiya ni da ku abin da nake so in gaya muku jama'a da na dawo na ce zan fara da'awa don Allah kada wata yarinya ta fito ta ce tana sona don Allah eh wallahi ba maganar wasa bace abin da yasa mu masu da'awa babu abin da yafi mana mutunci idan ba mu da gwamma ya zama ba mu da karatu da ba mu da mutunci in kai dibi a cikin karatu dama wasu sun yi sun wuce kai ma ka zo ka ne amma da an ce baka da mutunci jama'a magana ta tsare duk karatunka to yan matan nan yan demokuraɗiyya ne ku ba ku sani ba yadda suke son ka kai ustazu haka suke son iro wancan ibro Allah haka suke son ciroki su abin da suke so hero kawai suke so kuma ku gane su bane su abin da suke so waye sunan shi ya cara sai ta ce a kun ga wani eh saurayi na ne a ce eh wani a ce a haba kuna wasa da ni ne eh to yadda take son ka ustazu haka take son ciroki ina tabbatar muku wannan maganar ka daina shakka akan ta su ƴan mata hero kawai suke so waye gwarzo a addini yanzu wannan yaron alinuhu da ya iya rawa duk shi suke so shi suke so to abin da muke cewa bari ku ji jama'a kada wata yarinya ta bude baki ta ce tana so na kada wani dattijo ko wata dattijuwa ta ce za ta bani a bani su kada wani ustazu ya ce ya ga wata mai imani cikin ɗaliban shi zai kawo wata malam bani so Allah ya ƙara mata imani da kai da ita amma bani son ka kawo mini magana ku banni da kaina in tsautsayi ya biyo da ni layin ku na ga yarinya sai in kira ka in ce wani eh ka ga yarinya nan ina santa jama'a ni fa bana yin abu na a rufi ku ba ku san ni bane wallahi ba ku san halina bane ranar da na gama jarabawa wata yar ajin mu tace o ka zo ka zauna a garin mu shekara biyar baka taba cewa kana son wata ba nace wallahi ban ga wanda nake so bane nace ba ku san ni bane ai ni al'amari na yafi ni ba abin da ni ni fulatancin ajini ne kawai babu shi a kwayar ido na ko miskala zartin yanzu nan muna wa'azin nan naga wata ta fito ina son ta farbe biya zan kira ce wannan yar gidan wace ce an ce to a hada min connection gobe zan zo taɗi da la'asar ba abin da ya shafe ni ba abin da ya shafe ni dan ne zan yi munafunci mugun abu ne auren ta zan yi me zan yi munafunci yo ba ka ga wata sahabiya zuwa ce ta tsaya gaban annabi ta ce na kawo kaina ina son ka annabi da ya daga kai dole ya ga bayan su sai sun kuyi da kai idan an ce shi ne annabi muhammadu ko ta kwashe sai aura a ina sarɓa sarɓa yake aure irin su aisha da mariya idan an ce kai malami ne kai shi kenan sai a kawo maka kowace ragowa aljanu sai ka aura a da haka ku gane wannan jama'a abin da ya sa 'yan matan nan da ustazan nan wani lokacin suna implicating din masu da'awa da yawa wallahi to ku yi takatsantsan ina ba ku shawara ne don haka in dai har magana aure ce ko neman aure in dai ni ba ni na faɗi ba to kowaye ya faɗa ƙarya ne iyakacin magana kenan ran da duka ana sanarwa a gidan rediyo albani zai aure ka ce ƙarya ne ran da zan yi aure in ni ne zan faɗa gidan rediyo zan je a ɗauki muryata in ce to ina gaita ku daurin aure amma in wani aja gwarzo ko wani aja sokoto ya faɗa ka ce ƙarya yake yi ina ba da an gane saboda ku kiyaye wannan da kyau wallahi wannan nayi ne don mu zauna lafiya kawai ɗan matan nan su bar mu yi da'awar mu in ba haka ba kai yanzu wani wani wata ta rubuto wasiƙa daga Kano wani almajiri ustazu mai imani ya zo ya same ni ya ce malam ne almajirin malam Muhammad bin Usman ne na ce to ya malam ya ce lafiya lau na ce sa ya ce wallahi wata sista ce ta ba ni wasiƙa za ta kawo maka na ce to kai ka san abin da ke ciki ce a na ce to yanzu baka san abin da ke ciki ba yanzu duk abin da ta je ta faɗa sai ta kafa hujja da kai ta ce ai rana ma take aika na ce kaga baka da basira na ce dan haka ka koma mata ka ce baya karɓar wasiƙa wallahi mune ne dan mu kare mutuncinmu da mutuncin da'awar jama'a wallahi ba maganar wasa ba ce kuma wallahi ba maganar wulakanci ba ce amma in ba haka ba jama'a sai ka taso ka fara da'awa duk malaman islamiyyar nan yanzu ana da allegations a kansu sai ka ji makarantar islamiyyar sai a ce malamin islamiyyar yan mata suna fada a kan shi aisha ta ce tana son shi bilkima ta ce tana son shi safiya ma ta ce tana son shi can sai ka ga wata sabuwar ustaziya ita ma ta zo tana son shi to daga ƙarshe sai a ga ko da lokaci ɗaya zai aure hudu yana da hali ne ƙarshen ta shi ba shi yake son su ba su ne suke son shi su kuma duk wanda suka ji ya iya kira'a ko sunan shi ya yi cara ko kaza ko kaza ko kaza sannan ku yi hankali ustazai barin gaya muku kun ga 'yan matan nan suna da muhimmanci amma suna da hadari ku yi taka tsantsan mata suna da matsala tunda qur'ani da kanshi ya faɗa mana yanzu malam ahmad ibrahim wannan mai kira'a ko ahmad suleiman ahmad suleiman yana hada kaset din nan nashi na kira a gidan rediyo shikenan duk yan matan Najeriya kowace sai tana son shi wata ta matsa ta hura wuta a sakwata sai da ya aure ta yana auren ta kwana biyu sai aure ya fashe sai ta koma cikin gari tana zage shi malaman banza malaman ofi ba ma sa aiki da karatun su haka suke yi kai malami ni na zauna a yola na ga yadda ake zaɓa wa ustazai ƴaƴa mata kuma wallahi inda za mu samu haɗin kai a wurin ku wajen da'awa wallahi sai mun sai mun ɗabbaka wannan tsarin a yola na je na ga wani abu wallahi na yaba abu idan ka taso kai kai kai suna cewa fukara ɗaya fukara ɗaya shine irin ku ustazai ɗalibai ɗin nan sai ce wani ana sa ran zai zama malami nan gaba to ba za a bar shi je a wuri kowace jack and harry ba a'a sai an dubi yarinya saliha matsatsiya yar gidan malami wadda shiru sai ce to wannan za ta kare mai mutunci sai aure ta saboda a ƙasar adamawa matan malami ko a cikin gida ba ta magana ko a ɗaka shiru ake yi gum sai ce in kika magana mutuncin malam zai zube ki shiru saboda Allah Allah wallahi wallahi ni na gani na gani sam ba sa magana sai ta zauna a kujera a ɗaka sai ta kifa fuskar ta jikin kofa yar kuma sai ta zauna gum haka ake haka shiru sai ce saboda in kika yi magana babanki malami ne mutuncin shi zai zube in kika yi magana mijinki amma ka je ka auri wannan bera ta zo tana gyaggyaggyagya kana nan kana wazi duk ta watsar da kai ta gefe guda to na yi sha'awar wannan tsarin nasu jama'a ka ga malami sai ka ga matar shi mai cikakken mutunci don haka yan bokon kasar adama zai ga kowa ya lallaba gidan malami sai aure irin wannan sai aje ta a yola sai tafi abuja ya ta harkar shi tana nan shiru saboda da ta zo ta ce ai mijina baya kaza sai ce ki shiru kake zuba mu duk da mutunci ke ma yar malami ba ta magana shiru shiru da ake yi don haka cutar ta ake zaluntar ta ake adalci ake mata komai aka zo lafiya sai ta ce wala ba matsala lafiya lau ake duk matsala sai ta ce ba matsala saboda kar ta zuba ubanta mutunci ai kuwa kun ga wannan tsarin tare da cewa za a iya samun kurakurai a cikin shi amma ya kamata wanda ake sa rai ya zama malami ya zama matar shi ta musamman ce jama'a ba ka ganin 'ya'yan sarki ba a yarda su auri kowace 'yar talla ka taba ganin ɗan sarki ya auri 'yar talla ina ba ta da kan gado tana tafiya tana sauri matar sarki a hankali take tafiya jama'a kun gane wannan da kyau don Allah ku kiyaye wannan saboda haka 'yan matan nan eh kada wata ta shiga cikin harkata to bari ku ji wani kuskure da kuke yi wani kuskure ana nan wai kai sai budurwa ka sai ka je taɗi sai ka karɓa handset ɗinka tana karɓa handset ɗinka sai ta scrolling sai ta ga lamba albani sai ta kwafe sai ta kwafe sai kawai sai ka ga ta bugo min waya wace ce ke sai ta ce wance ce sai can ta sake bugo waya sai can ta sake bugo waya sai can ta sake bugo waya can sai ka ji wata ran sai ta ce tana so na sai kuma ta koma gefe guda sai ta ce ita fa yanzu malam take so a sai ka ga malamin ka kuma yana neman budurwa ka bai san abin da ake bai ta ta hada wannan munafinci duk mun yi experience wannan don haka ku kiyaye jama'a ku kiyaye abin da yasa jama'a a yo dan Allah ba za ku yi mamaki ba yan shi'a a Najeriya da na hada musu zafi na hada musu zafi suka rasa ya za su kawai sai suka ɗauko wata mata da ta yi ciki a muciya suka ce albani ne mata ciki ba nan aka yi wannan ba yau me sirrin su na haka dan Allah su bata aqida ta mana in haka ne sun san cewa sun ce yana da mugu aqida ba za yadda sai suka dauko wata shuba sai suka sa sai mutane sai suka yi kuskure sai suka yi ta faɗan suna sai mutane suka je suka yi ta tambaya sai aka ce kuma ƙarya ne sai kuma abin ya zo sai zama musu sharri a kansu to yanzu mutumin da ya zan yana da baƙaƙen makiya irin waɗannan waɗanda za su yanzu kun san wannan wannan bala'in yanzu suna nan suna haɗa wani sharrin a kaina so da wannan abin ne kadai nayi a flash memory na shigo abin da kasar nan zama a Saudi Arabia muka yi taron a flash memory na dan dan na'urar computer ce kadan na kwafa waɗannan na zo na zauna ne aiki bam sai kawai sai suka ji an yi aiki shikenan hankalin su ya tashi to yanzu kuna jin za su yi shiru ba za su yi shiru ba mutum ɗaya ya gallabe su to me kamata kai sai ka san to ai waɗannan su suka sa mutumin nan yau ya ce ka ba gobe ya ce ka ba masu tambayar lambar waya wallahi ban yin ba kowa lambar waya ta ba ku saurara ban yin ba kowa lambar waya ba amma matsalar da take faruwa ita ce irin wannan din da an baka lambar waya sai ka ba kanwarka sai ka ba yarka su kuma mata na jaraba kashi casa'in da tara da digo tara nasu wadda duk ta buga waya ɗaya biyu na uku sai ka ji ta fara magana soyayya har riga na gwada su kai wata ta taɓa bugogon waya hakan nan daga maiduguri garam kawai ina ɗauka hello landline amma nan kana so na nace you are too fast nace daga bugo waya kawai kice ina son ki wace ce ke na taɓa ganin ki nace baki da kan gado sai na kwafa lambar tun ana landline sai na buga sai na ji mahaifiyarta ta ɗauka don Allah akwai wata yarinya kaza kaza da ta waya eh to ne wani nake magana kawai ta bugo waya yanzu wannan mutunci ne gare ta wannan haki ake haka ake kaza haka ake kaza sai da suka kira ta suka mata fada na daya na biyu daga zuwa na saka karatun umdatul ahkami da littafin ainihin aqidatu fahawiya a Maiduguri kawai sai suka turo na almajiri na tun daga Maiduguri ya zo ya same ni wai yan mata hudu ne sun zauna sun yi taro cikin su duk wanda kake so mala to Allah sun yadda kawai ijma'i duk wanda ka dauka yayi na ci ba abin da ya kai ni ba kenan ba abin da ya kai ni ba kenan jama'a ku jama'a idan ma banda Allah ya rufe asiri wallahi idan ba dan sunna ta ratsa ne ba ba ni tunanin zan yi mata biyu ma a rayuwata zuzurutun tunani na tunani ne irin na yan boko mace ɗaya gyal kai ba ma yan boko ba mafiyancin malaman hadisi ma wannan shine manhajin da suka ɗauka al-imam al-bukhari matar shi kwa ɗaya ce gyal imam al-bukhari har ya mutu matar shi ɗaya ce al-imam az-zahabi matar shi ɗaya ce nasiruddin al-albani har ya rasu matar shi ɗaya ce da ta rasu sai ya sake auren wata kwaya ɗaya me yasa mutumin da ya shagaltu da bincike na ilimi jama'a in ka tara mata za ka ba su haƙƙinsu ne za ka ba su haƙƙinsu ba to amma mu mun riga mun taso ne a wani irin yanayi wanda haka Allah ya tsara to haka zai faru amma in ba haka ba yaushe da'iya irin wannan da ya saka shugul da yawa yanzu faɗa zo a kaduna na kai wajen awa uku na wa'azi jama'a ko awa biyar jama'a mun gane wannan da kyau yanzu kuma gashi ina yi gobe da safe kuma ina da wa'azi amma goma wurin su mai shago to yanzu irin wannan don Allah zaka je ka tara mata hudu a gida da ƴaƴa hamsin kana da lokacin sauraron su da tarbiyyar su babu sannan kuma ku dubi waɗannan ayyukan da na tasa a gaba jama'a kullum ka ganni gaban yar laptop ɗita to rubutu wani littafi nake fa ko fassarar wani littafi nake ko ta haƙiƙa wani littafi nake kullum aikin kenan kawai irin wannan zaka je ka tara mata sannan kamar yadda na faɗi za su ta ruɗa mu ne su ta saka mu a cikin matsala kawai ka zo ka auri yarinya kawai kaza kwana biyu shikenan ta zo ta ruguza ka don haka nan gaba na ba da shawara ustazan na ya kamata a rinka binciken waɗanne irin yan mata ya kamata su aura sisters ɗin nan gaba ya kamata a rinka binciken waɗanne irin samarin ya kamata su aura ba haka ba matsala za a yi ta samu jama'a amma yan mata dai in dai game da ni ne to ku haƙura in dai ni kaunata kike ba sona kike ba to ki auri ɗalibi na wata ta taɓa yin magana a nan tudun wada ko ta same ni har gida ta ce tana sona to in kika faɗi magana ni nakan natsu sai na ce na gode amma me yasa kike sona sai ta ce saboda imani malam na ce Allahu akbar na ce to Allah ya saka miki da alheri na ce amma kin yi kuskure na ce kin gada karatu kika ce sai in ce to amma kin ga imani to gaskiya saboda Allah to ki tafi wurin malam Sha'ibu Badamasi yana nan wanda shi ya nan saboda imani ne gaskiya haka na gaya mata gaskiya haka na gaya mata na ce da cewa kika yi tarin karatu zan ce to ni ne malamin su amma imani to ga wanda shi imamu da'awa ne a masallaci ma yake kwana saboda imani gaskiya ne in ka haɗu da ni a hanya in ka haɗu da ni a hanya na fi kama da alhazan birni jama'a zai ba ga na ɗora hula ta akan goshi kuma yanzu shekarar ka nawa kai baka ga na sa hula ustazai irin wannan da ake saiwa naira ashirin da biyar ba hula alhazai nake sawa sannan sa takalmin alhazai in sa babban shadda da sauransu in na samu kuɗi jib zan siya to amma su sha'ibu ba da masi su wata battal ilahi tabtila zuhudu suke yi kawai to yanzu in aka ce imani to sai a ce irinsu to in dai imani ne magana da nake so in gina akan haka wadda duk take so na saboda tsabar musulunci to ga ɗaliban nan ba su da kokobon an sa sadaki ma ba za su iya biya ba amma ni yanzu dan kin ce kina so na ni abu na farko da zan fara tunani to gaskiya kin ga kyale-kyale ne ca kike ina da kuɗi ne eh saboda haka in dai so ne na dan Allah ai na gaya muku maganar nan ni ma ina ɗalibi haka ne fama da wannan yanzu nan duk su sha'abu da masu in sun nema ba za a ba su ba sai ta kai da Allah yana nan wandan shi daga rabin yadi zai abin da wato wani mai duguru ya ce ka je ka sa wandan kaninka to irin wannan amma ni yanzu dan kin ce kina so na ba zan gane da gaske bane don haka duk wanda take kaunata to ta aure wani dalibi da ke kusa da ni ta aure wani dalibi na da ke kusa da ita kawai je ki ina ɗaliban albani je ki ki aure shi amma ni a rabu da ni kawai in na gankin na so da kaina shi kenan to ya kamata ku gane waɗannan abubuwan bai kamata wannan baya cikin wa'azin mu jama'a amma wannan abu yana kawo mana matsala a wa'azi ne ana cikin tafiya sak sai ka ji labari na yaduwa ai wance tana son malam ai malam yana son ta to wannan haka yake faruwa a ƙasar nan ga masu da'awa to gaskiya ni yana daga cikin zafi na akan haka kada yarinyar da ta shiga harka ta ko ba zan shiga harka ki ba kuma ina gankin na so ni da kaina zan fada ba ni da matsala waɗannan su ne kaɗan daga cikin maganganun bayan wannan akwai wasu shibohi waɗanda kaɗai zan ja hankalin mu akan su daga cikin shibohin nan jama'a yanzu na zo na ce mun dawo za mu ci gaba da karatu amma kar ku manta jama'a akwai mutumin da yake malami ne zalla baya aikin komai sai karantarwa akwai kuma mutumin da yana karantarwa kuma yana harkokin shi to ni gaskiya ba malami ne zalla ba ina karantarwa kuma ina da wasu harkoki da yawa a rayuwata abin da yasa wannan yana zama shubha don zan iya wata biyar yanzu ba ku sake jin ɗoriya ta ba ka a ce to nan yazo yace zai ci gaba da karantarwa ina yake a na da harkoki na da yawa jama'a abin da yasa nake faɗin haka saboda shubohi daga cikin shubohin shine ya ce zai karantar to yaya kwana biyu bai karantar ba ina can neman abinci na na biyu mun ga malamin ku ya shiga kasuwa mun ga malamin ku yana cin kasuwar ƙauye mun ga malamin ku a Dubai mun ga malamin ku a kaza mun ga malamin ku a kaza wannan ba haramun bane fa jama'a yawa su malam Musa su ne suka yi rijista ga malanta yanzu malam Musa ko supermarket baya zuwa saboda malanta na gaskiya ko malam Musa kana zuwa supermarket kafin shi malami ne amma ni gaskiya saboda Allah zan shiga supermarket ko in ka je Abuja kusa da gidana supermarket nake zuwa nake sayayya ta karfe goma na dare tana yi sai in shiga supermarket in je in yi sayayya dauki kwando kuma shikenan to haramun ne ba haramun bane supermarket ba kasuwa bace kasuwa ce ba super me ma supermarket babbar kasuwa to dan na shiga babbar kasuwa ban shiga ta talaka ba sai to wannan yana zama shubuha ne a Najeriya sai a ce an ga malamin ku yana cin kasuwa to wannan aqida ce ta mushrikan Makka su ne suke cewa mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi me yasa wa annabin yake yawo a kasuwa me yasa ake ganin yana cin abinci wani kai malami ne sai dai ka zauna kawai ba a taba ganin ka kana shan ruwa ba wannan ƙarya ne na biyu akwai wata shubha da ke damun ɗaliban ilimi wai sai a ce yaya malami zai sa shadda mai tsada a ina ka an ce shadda haramun ce shadda alharini ne wannan shubha ce da ɗaliban ilimi wai kullum wai sai dai kai ta sa farin ɗan madina a'a ina sa ɗan madina sanda nake ɗalibi jama'a talauci ne kuma kawai yasa da siyan littafi shi yasa da nake sawa ya ma yaushe zan rinka sa dan madina tun daga farkon rayuwa ta har karshe kuma mutu ku samun dan madina ni ba zan taba morewa ba saboda haka ba hujja ba ce wai an ga malam ya sa riga mai tsada amma in malam ya sa wanda shi ya take to wannan ya saba shari'a malam ya sa tufafin da shari'a ta hana amma saboda haka ni ba ni daga cikin irin waɗannan malaman wallahi yanzu da ka gani da wannan tsohuwar shadda ta yage in na samu kuɗi zan sai irin wanda shugaban ƙasa ke sa ba abin da ya shafi dan ma shugaban ƙasa ne a gidana don haka ban ga dalilin da na samu kuɗin riga zan wai zuhudu zuhudu ba wannan fasara yan dariƙa ce yan dariƙa ne suke cewa zuhudu gudun duniya ƙarya ne in gana gudun duniya ka tafi lahira mana kofa ta buɗe take yanzu je ka shiga cikin transformer can akwai hanyar lahira a ciki akwai hanyar lahira cikin transformer kana gudun duniya ka tattaro kuɗinka duka bamu mu zo mu saka ka cikin transformer ka tafi lahira mu in rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ne yawa kyakkyawa muke so a nan duniya lahira kyakkyawa muke so amma wai kaga malami ya zauna wai malami baya shafa mai kafa shi duk faso da kauje wai shi yana gudun duniya rigar shi ta yage sai ya dauko wani jan yadi sai ya sa a nan nan sai ya dauko yalo ya sa tutar kenya a'a da baka taba ganin haka a gare mu ba gaskiya a'udhu billahi Allah ya tsare mu daga wannan ko kuma ga malam da mota ai na ce muku zan sai mota ko ina nan insha Allah ina hada kuɗi kar ka gani da mota ka cewa ne bani a ni zan sai a bata da kaina amma kun wane bani ban ki ba zan iya karbe amma ba zan je gidan shi roko ba dan ina gaya wa dalibai babu inda aka ce fa dan wani ya baka mota kaka karba dan dalibai suna ganin wai kaskanci ne a ba malami mota ya karba dan me abin da aka hana shi ne malami ya je roko to ba malami ba har jahili ma annabi ya gaya wani sahabi ya ce kaga dukiyar nan tana da kyau a ido koriya sharce tana da zaki a baki abin da ya zo maka ka karba amma kakkasa ranka a ciki ina zaune a gidana yanzu aka ce obasanjo ya aiko min da mota zan karba kuma nan zan zo in yi lancin din tance obasanjo ne ya aiko min kuma in zo in ce ta zarce in ce a a ga wa obasanjo ta zarce ba za ta yi ba ba za ta yi ba amma mun karbi motar shi ba bi ne ba to ya kamata jama'a su gane wannan domin waɗannan shigoyin kun kuna ta zagin malaman amma abin da aka hana kana malami a ganka ka je ofis me ya kai ka nan ma ku rinka bincike jama'a ku daina zargin malaman ku da kun ga malamin ku a ofis a ce an ga malam a ofishin gwamna ya abin da muke son tusa zan an san ya zama mu ba za a sake zartar da wani kadagirin kyaure a cikin abin nan ba malamin ya kamata a sa mai tsoron Allah ai yo me malami in kun ga malami ya je gidan gwamnati kamata ya ku bincike jama'a zuwa gidan gwamnati ba haramun bane sai in ya je maula ne amma in ba haka ba kawai mujarradin an ga malami ya je gidan gwamnati sai a hau zargin shi kuna ta zargin malaman ahlus sunna jama'a ga malaman bid'a suna ta barna kudin da malaman bid'a suka samu a gwamnatin nan bai kai ya kai na malaman ahlus sunna bai kai ɗaya bisa goma abin da malaman bid'a suka samu ba amma yan bid'a sun yi shiru ba sa zagin malaman su motoci da kuɗaɗe da gidaje an yi musu yanzu duk abuja babu malaman ahlus sunna da aka gina wa gida amma malaman bid'a suna da dirka dirkan gidaje a Abuja amma baka taba jin ɗaliban su suna surutu amma ku sai ku ce kun ga an ba wani mota wani yana da gida kuna bakin ciki ne ba za ku sai musu ba to ba ku sai musu ba kuma an ka an ba su sai su ki karbe yanzu wai malam Muhammad bin Usman wai gwamna ya bashi mota tun lokacin kwankwaso wai ya karba ɗalibai suna ta jamhuru wai dan ne zai karba yardan ne ba zai karba ba a ina aka ce kada ya karba ba zuwa ya ce a bashi ba in malami ya ce a bashi mota kaskanci ya haushi amma kana zaune aka ce ga mota ku kaiwa ne aka zo shikenan sai buga yaran kai dade na gode shikenan amma ya je ne aka hana shi ku daina zargin malaman ku na ahlus sunna jama'a kuma bari ku ji yau na yi magana nan a Kaduna na ce ahlus sunna ku rinka jin tausayin malaman ahlus sunna ku rinka taimaka malaman ahlus sunna yanzu dan Allah jama'a babu cin amana a cikin wannan labarin da zan baku malami ne na ɗariƙa a anguwarmu malam ibrahim muqaddami in kuka ji kasa ɗin nan za ku ji tarihin shi a ciki malam ibrahim muqaddami malami ne na ɗariƙa wanda ya rayu shekaru arba'in zuwa hamsin a muciya ya san malam ibrahim muqaddami in ya tashi shiga kaso sabon gari ɗalibai yake sawa kwando kwando za ka ga ɗalibai kamar goma in ya shiga muridai na ɗariƙa za su yi ta ɗibo cefane sai an cika mishi waɗannan kwanduna kullum ni na ga haka ya fi shurin masaƙi ana nan sai ji wa'azin malam bakar mahmudu gumi malam ya ce ɗariƙa ba kyau ya kawo dalilai ya kawo dalilai ya kawo dalilai malami ne na tsatse sai ya ɗibi littattafan shi sai ya tafi ya samu malam yana zuwa sai ga wasu sun riga shi daga zamfara sai ya koma gefe guda iji bayanai da amsoshi da suka tashi za su tafi shi sai ya naɗa kayan shi zai tafi ashe malam bakar gumi ya tsinka shi sai ya ce dawo me ke tafa da kai ce a abin da ya zo da ni na ji amsa a wurin wannan yace to kai bayani dai me ke tafa da kai bayani shine mallam yace to ka fito rediyo Najeriya Kaduna ka zo ka faɗi shine ya fito rediyo Najeriya na Kaduna ya zo ya faɗi wannan abin an yi shi a 1979 jama'a yau shekara 27 da ya fito ya faɗa sai yan ɗariƙa tsakanin muciya da cikaji da marmara sai suka ce ba dai ya shiga izala ba sai ya mutu da yunwa wallahi wannan abin ba abin dariya bane ko yara ne yan bana bakwai ba ku san damejin da ake malaman sunna ba ana zalunta su wallahi sai ya share zauren shi dama malami ne ya bar dariƙa sai ce zai ci gaba da karantar da fiqh yana karantar da risala iziya askari mukhtasar yana karantar da fiqh amma wallahi haka ahli sunna mu suka bar shi ya mutu da yunwa din dan Allah kun yi mishi adalci tsakani da Allah in ya yi rubutun sha ku ce rubutun sha ba kyau in ya yi guru da laya ku ce ba kyau to ya bari to karfe ne jama'a ko karfe ba ana sa injin oil ba to dan Allah jama'a haka za ku bar malaman ahlus sunna yanzu wannan dattijan malam baban tauhidi da kuka ce malam adamu yanzu dan Allah ahlus sunna zariya nawa kuke tara kuna kai mai dan Allah ya rasu Allahu akbar Allah ya gafarta mishi malam ba are yanzu nawa ke tara ana kai mishi don Allah tsakani da Allah yau ana yin aina kala al'akirati wal ula ba na shi'a bane kawai yau kowa ake wayo tsakani da Allah so muke ku gyara yanzu dan Allah ahlus sunnan zaria kun yi wa malam ba'ari adalci man zaitun yake shafawa a kafa shi dan ji sauki man zaitun din nan gagara shi yake yi nawa ne man zaitun dan Allah a sai katan guda aje a kai mai mana katan guda nawa ne katan guda bai wuce naira dubu goma ba amma man zaitun na naira hamsin wata ran sai gagare shi zai shafa a kafa laifi ya muku dan ya ce zakka a komai ba za ku ba shi uzuri ba ko dukkan mu kowa yana da nashi kuskuren ko kowa yana da daidai amma alherin malaman ahli sunna a Najeriya wallahi tallahi ya fi sharrin su in ma suna da sharrin balle ba su da shi saboda wallahi wanda ya iya da'awar ahli sunna shekara talatin a Najeriya wallahi gwarzo ne in kai baka san yadda yan bid'a alwashi suka sha irin yadda su Abu Lahabi suka sha suka ce dai suna da rai ba za a yi sunna a Najeriya ba sai Allah ya karya su aka waɗannan malaman su suka yi ta gwagwarmaya ba za ku rinka jin yanzu a ci kaji akwai dattijo yana nan malam sani ahli sunna ba sa taimakon shi waɗannan fa kaɗan daga misali ne duk anguwar da kaje sai ka samu akwai dattijo malamin ahli sunna ahli sunna sun bar shi da yunwa sun bar shi da tsiraici sun bar shi da kaza sun bar shi da kaza madadin aka ɗau kujerar hajji aka baka yanzu a angonmu akwai malami malam khadiru wallahi azimi a wurin shi muka karatun kawaidi amma bai taba zuwa hajji ba don aka samu ba sai a ce malam zo ka tafi ka hau wannan ka tafi ku rinka jin tausayin su yanzu kamar shi ya kai shekaru saba'in a duniya ko saba'in da wani abu amma noma yake dan Allah dan shekara saba'in an zalunce shi an dan haka aka ce za su ne wa Najeriya ba tana danna haƙƙin dan adam dan shekara saba'in in ya noma kun zalunce shi jama'a ya kamata dan shekara saba'in ya zauna ya huta saboda sayyidina Umar ya gama Yahudi rataye da fatanya kike baba ina baka je ce zan je ne in yi kwadago kudin haraji shekara ta kusa ya ce wallahi ma an safna ka iz akalna shababaka wa zayyana ka shekhar yace bai maka adalci ba tun kana yaro kake biyan haraji yanzu kuma ka tsufa mu ci gaba da cinye ka yace da Allah ka koma gida ku rubuta sunan tsohon nan ku ringa bashi alawansu ci kwana nawa ne zai mutu waɗannan malaman na ahalus sunna su suka gugu su yanzu kamata yayi malam ba ya zama ciwon jikin shi ne kawai yake damun shi amma bai kamata a ce cefanen gidan shi ya zama mishi matsala ba wannan shi yake kashe gwiwar matasa malamai da ke tasowa yanzu shi yasa suke handama wani ya faɗa ƙarara a gaban mu ya faɗa ya ce ni in yadda in mutu irin yadda su wala suka mutu ya ce a'a ya ce don haka wawuka zan yin handama a gaban mu ya faɗa a gaban mu ya faɗa me yasa saboda ya ga wane ya mutu an wulakanta iyalan shi kuje ku binciki malam bawa mai shinkafa duk Najeriya ahli sunna nawa ne suke kai buhun shinkafa gidan shi ina ɗaliban malam bawa mai shinkafa kuje ku binciki malam hudu ce kaji ana to gidan shi kone waye dan shi yazo yana waka a tashar nagarta da aka yi mai magana sai ce yana so yayi kasuwanci ba wanda zai bashi jali yanzu ba mu wulakanta sunna ba mu bar dan gidan malam hudu yana waka a rediyo na kowa wakan musulunci yake mun wulakanta shi kamata ya malam hudu malamin tafsiri dan shi ta so akalla ya zama malamin tafsiri ana kula da irin waɗannan malaman rashin kula da waɗannan shi yasa yanzu waɗannan matasan malaman suke ciwa-ciwa jama'a wannan nasiha ce nake muku ku ji tsoron Allah a halin sunna kamata yanzu kowace anguwa su a masallacin su ajiye magana da albani ya ta girgiza mu ya kamata